أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah mai girma da buwaya da ya kadarta mana haduwa a wannan yammaci na alhamishi a yau muna biyu ga wata na safar hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1443 wanda ya dace wa taran watan tara miladiya na 2021 insha Allah ta'ala wannan zai zamanto darasi na 44 a cikin littafin ahkamul jana'iz wa bida'uha hukumce-hukumcen da suke da alaƙa da abin da ya shahi jana'iza sannan kuma da irin bid'o'in da aka kawo aka kimsa a ciki sakamakon rashin karatu na ilimin hadisi yau za mu darasi na 44 da izinin Allah subhanahu wa ta'ala muna cikin gabar da malin yake magana akan abin da ake ciwo ta'aziyya ya ake ta'aziyya mala ya ce ta'aziyya ana yin shi da wasu lafuzza wanda waɗannan lafuzza su suka zo a cikin haddasa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam lafazi guda biyu sun rige sun gabata a yau za mu tashi yanayin lafazi na uku shi ne mala yake ce a thalisu na uku ƙaunuhu sallallahu alaihi wa sallama hinama dakhala ala ummi salama radiyallahu anha aqiba mauti abi salama fadar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama hina ma yayin da dakhala ya shigo ala ummi salama wajen ummu salama Allah ƙara yarda a gare ta aqiba mauti abi salama bayan mutuwar abu salama mazalla da ya shigo sai yake cewa ummu salama Allahumma ighfir li abi salama وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه من الغابرين وكما واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه وظل صلى الله عليه وسلم يكي أم سلمة اللهم اغفر لأبي سلمة يا الله كي غافر أبو سلمة haka ake ta'aziyya kenan warfa darajatahu fil mahdiyyin Allah ka daga darajar shi a cikin shiryayyu wakhlufhu Allah ka maye mushi gurbi fi aqibihi game da abin da ya bari fil ghabirina na bayan shi waghfir lana Allah ka gafarta mana walahu Allah ka gafarta wa Abu Salama ya rabbal alamin ya ubangijin halittu sannan manzala ya kara da wafsa halahu fi kabarihi Allah ka yalwata wa abu salama ka buɗa mushi kabarin shi wa nawwir lahu fihi Allah ka haskaka mushi kabarin shi haka ake ta'aziyya wannan shine abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya faɗa lokacin da abu salama ya rasu mali ya ce akhrajahu muslimun wa ghayruhu muslim ya zo da wannan hadisi da shi da wani shi وقد مضى بتمامه في المسألة السابعة عشر في الصفحة الثانية والعشرين yace wannan mas'ala ta riga ta gabata hadisin ya zo a cike a mas'ala ta 17 a safha ta 22 sai kala addu'a na hudu qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi ta'ziyatihi abdullah ibn ja'far fi abihi ta'ziyar da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi ga abdullah dan ja'far lokacin da ja'far ya rasu yani kenan lokacin da fi abihi lokacin da baban abdullahi ya rasu wanda shine ja'far mazalla sallallahu alaihi wasallam ya mushi ta'aziyya da cewa اللهم اخلف جعفرا في أهله وبارك لعبد الله في صفقة يمينه manzon Allah ya ce Allah ka maiwa Ja'far ka maye mushi gurbi kenan abubuwan da ya bari na iyalin shi da abin da ya shahi dukiyar shi da abin da ya shahi kaza duk wani abu nashi da Allah ka maye mushi gurbi a cikin iyalin shi wa barik li abdullahi Allah kai albarka ga abdullahi dan shi kenan kenan ka je ta'aziya sai kama diyan mutumin da ya mutu adda Allah ya albarka a gare su ya zamanto abinda mahaifinsu yake yi to su tashi su kula da wannan haƙƙi akan kannunsu mazalla yake addu'a ga abdullahi wa barik li abdullahi fi safaqati yaminihi Allah kai albarka ga abdullahi a cikin abin da daman shi za ta mallaka na harkar kasuwanci kenan Allah kai albarka a gare shi qala ha thalasu marratin aw salasa marratin manzalla sallallahu alaihi wasallam ya hodi haka su uku akhrajahu ahmad في أثناء حديث يأتي بتمامه في المسألة التالية مالك إمام أحمد يازو ده wannan hadisi wanda hadisin zai zo anan gaba a cike kenan yanzu malam ya guntsuro inda yake bukata ya kawo hujja da shi malik wa fi ta'ziyati ahadithun ukhra yace a harakan da ya shahi ta'ziya akwai wasu hadisai daban-ban da waɗannan yace darabtu safhan an dhikriha li dha'fiha mala albani ke cewa darabtu safhan kaman na buga wasu takardu akan waɗannan hadisan da suke magana akan ta'aziyya an zikriha da yake cewa li da'fiha kenan ya buga akwai wasu takardun da yayi bayani akai ko kuma ka ce a malam ya kawar da kanshi bai kawo waɗannan hadisan ba me yasa bai kawo su ba saboda hadisai ne masu rauni malam ce wa qad bayyantu zalika kuma na bayyana haka fi ta'liqatil jiyad a cikin wani littafi nawa at-ta'liqatul jiyad malace minha hadisu daga cikin waɗannan hadisan da basu inganta ba akwai hadisin da kitabatan nabi sallallahu alaihi wasallam ko kitabatun nabi sallallahu alaihi wasallam ila mu'adh ibn jabal rubutun annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama zuwa ga mu'adh ibn jabal yu'azzi yu'azzihi yu'azzihi bi wafati ibnin lahu mazalla ya rubuta wata wasiƙa zuwa ga mu'az ibn jabal yana mushi ta'aziyya game da mutuwan dan shi shi mu'az din dan shi ya mutu sai mazalla ya rubuta takarda yake mai ta'aziyya malice amma shi ma wannan hadisi me yasa ban kawo shi ba yace da'ifi ne kenan ko da zaka ji an ce ga hadisin da ga rubutun manzalla game da ta'aziyya zuwa ga mu'az ibn jabal game da mutuwan dan shi kenan ka san hadisi ne wanda yake da'ifi ne malai ce kai ba wannan ba ma wa huwa mawdu'un kai hadisi mawdu'i ne ma me hadisi mawdu'i me hadisi mawdu'i hadisin ƙarya ayo shi ya wuce rauni eh kawai kage ne wani ya miƙe gaba kawai yace manzo Allah ya ce alhali bai ce ba shine hadisi mawdu'i eh shi ya wuce magana inganci shi kawai magana ce ta cewa wannan magana ba haka bane mazalla bai faɗe ta ba sak kirkirarre eh kirkira kawai yawa kamar yanzu kai misali kawai ka ce mazalla ya ce subhanallah ba sanadi ba komai kawai wata mas'alan garin ku ko akan wata fartinka ko wani yan haraka yan gidan ku kana so ka ƙara musu kima ka ce ai manzalla ya ce kaza kaza kaza to kaga wannan shine hadisi maudu'i ƙarya ne zalla ka jingina wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam malam albani ya ce wannan hadisin da aka ce wai manzala sallallahu alaihi wasallam wai ya rubuta wasiƙa zuwa ga mu'az ibnu jabal ya mushi ta'aziyya game da ɗanshi wannan siyakin da yazo a wannan yanayin magana ce kirkirarra da aka jingina wa manzala babu ita malice kama qala az-zahabi wal asqalani wa ghayrihima kamar da imamu imamu az-zahabi ya hadi da imamu ibn hajar al-asqalani wa ghayruhuma da wasu wanda ba su ma duka sun hadi ma'abuta ilimi sun gane cewa kawai zallan zunzurutun ƙarya ne aka jingina wa annabi muhammad sallallahu alaihi sallama sai malice amma za ka iya ganin maganan mi yasa wa zahila an zalika shaukani malice zahila ya'ani kamar ka ce shagala kamar malam ya kira shi da suna imamu shaukani ya shagala bai an kara ba sai kawo wannan hadisin na mu'az ya ce wa tabi'ahu siddiq hassan khan sannan wannan babban malami shi ma ya bi shi hassan khan siddiq hassan khan shi ma ya bi imamu shaukani mu suka yi fa hassanahu ya suka ci hadisi na hassan alhali hadisin maudu ne ma sak ya ce taba'an ko taba'an lil hakim sannan suma kuma sun bi imamu hakim kenan hakim shaukani a siddiq hassan khan duka sun ce hadisi ne hasan amma hadisi ne wanda yake maudu'i ne malice don haka fala yuhtarru bidhalika ba za a rudu ba karka rudu ka ce wannan hadisi hadisi ne hasan saboda a siddiq hasan khan imam shaukani imam hakim sun ce hadisi ne hasan a wannan magana ta su ba aiki da ita malice me yasa wai ba ana nihin ba cewa imamu shaukani da imam da shi malam siddiq hasan khan da shi da imamu hakim ba ana nihin ba cewa su ɗin ba a ɗaukan magana su ne a male ce fa'inna li kulli jawadin kabwa duk wani doki maguji iya da kabwa a inda husuko diyan da doki ya kai ya kawo ake ji da shi wajen tserere wata rana ba zai kai labari ba har sai a rika mamaki a rika wai shi ne kwa shi ne yau da gobe ce sannan kuma kasawa ne irin na halitta da adam kashe shi ne to su waɗannan duk da malamai ne gogaggu da imamu shaukani siddiq hassan khan imamu hakim amma dai kuma hallau ai idan ka bibiya sai ka ga cewa kuskuren nasu shine kada akan daidainsu to wannan ba wani mamaki bane fa inna li kulli jawadin kabwa ai kowane magujin doki zababben doki kabwa iya da iya da faduwa wani lokaci zai fadi malace kai bari ma ba faduwa ɗaya ba bal kabawatin zai sa haduwa da yawa zai ba wani mamaki bane ba to yan uwa wannan shine yanayin da ake yin ta'aziyya sai ka zabi lafazi ɗaya daga cikin lafazan guda hudu ko ka tarjama shi da harshen garinku sai ka rika yi eh kar ka je garin ta'aziyya ka je ka ta hadu musu maganganun da ba haka nan ba malaci almas'alatu al'ashira ba'da al-mi'a mas'ala ta 110 mala ce wala tuhaddu ta'ziyatu bi thalathati ayamin la yatajawazuha bal mata ra'a al-fa'idata fi at-ta'ziyati atabiha mala ce wala tuhaddu ta'ziyatu ba a iyakance ta'ziya bi thalathati ayamin a ce kwana uku ne rak in suka wuce an kare babu zancen ta'ziya ba wanda ce haka ba a iyakance ta'ziya da kwana uku maliki ta bi thalathati ayyamin la yatajawazu a ce kwanaki guda uku ai ba za a wuce ba kwana uku kawai kwana uku ne za a yi ta'aziyya kadai malam a ƙasa ya magana ku yace wa hadisu la azaa fawqa thalathin akwai wani hadisi shi ma da yazo wanda yake magana akan ta ai ba a ta'aziyya bayan kwana uku sun rike sun wuce malaci allazi yatadawaluhu al-awam wanda gama garin mutane suna ta amfani da shi mala ya ce fala yu'rafu lahu aslun shi wannan hadisi na cewa ta'aziyya ba ta wuce kwana uku mala ya ce ba wanda ya sa asalin wannan hadisin kawai hira ce baki mutane take yawo hira ce kawai kiran dai ba a kayyade ta'aziyya da kwana uku mala ya ce balbari dai mata duk lokacin da ra'a kaga li alfa'idata kaga fa'idan fi ta'ziyati atabiha kaga fa'idan yin ta'ziya kawai kaje kaje kai ta'ziyarka za a iya mutum misali rasuwa nan da shekara guda misali kuka da ya kafi ta'ziya e ba a iyakance shi ko a kayyade shi da wasu kwanaki shi ne abinda malaki bayani ana me yasa malam yayi wannan magana malam ce faqad thabata anhu sallallahu alaihi wasallam annahu azza ba'da thalathati ba'da thalathati ya tabbata daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya yi ta'aziyya bayan kwana uku kwana uku sun wuce da mutuwa kuma ka samu ya yi ta'aziyya a ina malice fi hadisi abdullahi ibn ja'far a cikin abdul hadisi abdullahi abdullahi dan ja'far radiyallahu ta'ala anhuma Allah kare yarda a gare su gaba ɗaya da dan da uban qala yake cewa abdullahi ibn ja'far yake cewa ba'atha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama jayshan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya aika wata rindina zuwa ina zuwa yaƙi ista'amala alaihim sai manzan Allah ya ɗora jagorancin wannan rindina a kan zaidab na haritha zaid ibn haritha rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi wa qala manzo Allah yake cewa fa in qutila zaidun in aka kashe zaidu aw istushhida ko kuma yayi shahada kenan almuhim dai duka aukin nan bata da wani wannan kenan kawai in yayi shahada fa amirukum ja'farun to jagoran ku shine ja'far fa in qutila aw istushhida ko ya mutu aka ko aka ko yayi shahada ko aka kashe shi fa amirukum abdullah ibn rawaha jagoran ku shine abdullah ibn rawaha kaga na farko zaid ibn haritha in an kashe shi ja'far in an kashe shi a abdullahi ibn rawaha mutum nawa kenan to uku wadalla ya jagorantar in babu wannan wannan in babu wannan wannan in babu wannan wannan sallallahu alaihi wasallam wanda yake cewa abdullahi ibn ja'far yake cewa falaqaw falaqaw al-aduwa sai suka hadu da abakan gaba aka fara fafatawa ya ce fa'akazar raya ta zaidu zaidu ibn harisa shi yake ɗauke da tutar musulunci harakan da ya tuta sanannen abu ne da shi ke nuna tsayuwanku da ƙarhinku kuma ba a bari shi faɗi shi sa mazalla ya jagorantar da mutane har guda uku wane ɗauka in an kashe shi wane an kashe shi wane yanzu shi na ƙarshe da aka kashe har da gundu-gundun hannu haka yana da ƙidan shi haka aka sare hannun bai bari ya faɗi bai cafe shi da wannan hannun aka sare wannan ƙimba bai bari ya faɗi ba ya rike shi da gundu-gundu har sai da aka kashe shi daga lokacin kuma saifullahil maslumi khalid ibn walid sai ya ɗauki tuta kamar yana zamu ji insha Allah to yanzu zaidu da iya ɗauke da wannan tuta faƙatala ya ta yaƙi ya ta yaƙi ya ta yaƙi hatta ƙutil har sai da aka kashe shi sun ma'akadar raya ta ja'afarun sai ja'afar ya ɗauki wannan tuta yanzu an kashe zaidu ko Ja'far ya ɗauka faƙatale shi ma yayi yaƙi hatta ƙutila har sai da kashe shi su ma'akadar rayata abdullahi ibn rawaha abdullahi ibn rawaha ya caɓi wannan tuta faƙatale shi ma yayi yaƙi hatta ƙutila har sai da kashe shi su ma'akadar rayata khalid ibn walid sannan khalid ibn walid ya ɗauki wannan tuta fa fataha Allahu alaihi Allah yayi buɗi a gare shi bi ma'ana da ya ɗauki tutar na a cikin fafata wanda ake Allah ya tabbatar da masu imani suka samu nasara shi da fata Allahu alaihi kuma sandan mutum ne wanda Allah ya ba shi baiwa ta yaƙi kamar yadda abubakar siddiq yake cewa yuhsinul khutta mutum ne ƙwararre a wajen ɗora filan yadda ake yaƙi tun da abubakar ya tura shi ya tahi an ya buɗe kawai gaba yake an ya buɗe gaba yake an ya buɗe gaba yake yaƙi wani lokaci zai zo ya rintaɓe ana kamar za a ci nasara akan musulmai sai sake wata filan kuma ana cikin yaƙin kuma wanda wani lokaci shi da kai shi yake ɗaukan ɗawainiyar abin jagoran waɗancan in zai iske zai yi kukan kura ya yi kutso ya yi kutse ya shiga yana kashe shi an yi kabara shi kenan can su watsi ya yi haka ya wuce alisawa khalid ibn walid to waɗannan balan gaba ɗaya duka sun yi shahada khalid sai ɗauki wannan tuta allah ya ba da nasara ga masu imani a lokacin da wannan tuta take hannun khalid sannan yake cewa ata khabaruhum annabiyya sallallahu alaihi wasallam labarinsu sai ya iso zuwa ga manzala sallallahu alaihi wasallam ai wani an yi kaza an yi kaza an yi kaza fa kharaja ila nasi sai manzala sallallahu alaihi wasallam a matsayin shi na jagora sai ya hutu zuwa ga mutane fa hamidallahi yace alhamdulillah ya godiya ga Allah innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu har zuwa ƙarshe wa athna alaihi yayyabo ga Allah wa qala sai yace inna ikhwanakum ƴan uwanku laqawul aduwa sun hadu da makiya an fafata an gwabza wa inna zaidan akhadha rayata zaidu ya ɗauki wannan tuta fa qatala hatta qutila yayi ta yaki har sai da aka kashe shi wastushhida yayi shahada summa fulan summa fulan summa akhadha rayata kenan bayan zaidu sannan wa sannan ja'far bayan ja'far sannan abdullahi ibn rawaha waɗannan duka sun ɗoki sun yi yaƙi har sai da aka kashe su mazala ce summa akhadha rayata sayfun min suyufillahi sannan ya ɗauki tuta wani takobi daga cikin takubban Allah Khalid ibn walid Khalid dan walid manzalla ya mushi wannan suna saifun min suyufillah eh takobi ne daga cikin takubban Allah imana abla bala'an hasana ya ma musulunci ya yi tirjiya sosai Khalid manzala sallallahu alaihi yake cewa fa fataha Allahu alaihi Allah ya bada budi a lokacin da sheke rike da wannan tuta shi Khalid yace a baya haka yanzu manzala sallallahu alaihi malam zai Abdullah ibn Ja'far zai komo bayani akan ya ta'aziyya ta kasance tunda magana ce akan ta'aziyya dama ko yace fa umhila sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama fa umhila ay taraka ahlahu ba'da wafatihi yabkuna wa yahzununa alayhi idan aka ce fa am fa umhila kenan waɗannan da aka kashe su sai manzon Allah ya bada dama ga iyalansu bayan an kashe su su yi bakin ciki su yi kuka da sauransu amma kuka ba na daga murya ba bakin ciki ba tare da waɗin kalmomin da suke fusata Allah ba wanda Allah baya so yawwa sannan abdullahi ibn ja'far yake cewa summa sannan ba haka umhila ko amhala ala ja'farin thalathan manzalla ya bada dama ga iyalin gidan ja'far kwana uku an ya'tiyahum azu ayi musu ta'ziya summa atahum sannan shi ma daga bayan manzalla sallallahu alaihi wasallam yazo fa qala sai manzalla yake cewa la tabaku ala akhi ba'da al-yawm kar ku kuka akan dan uwana wanda shine shine wa ja'far ko bayan wannan rana ud'u li mazalla ce ku kirayo mu ibnai akhi diyan diya guda biyu na ƴan uwana yanzu mazalla yazo ta'aziyya bayan kwana uku ko kenan ya nuna cewa ana yin ta'aziyya bayan naba bayan kwanaki guda kuma hallu shadiya wato tunda mazalla ya bada dama salasan an ya'tiyahum azu musu a basu ta'aziyya bayan salasan kina summa atahum shi kuma sai ya zo musu kenan ana yin bayan ne bayan kwanaki guda uku yanzu matsala sai ya ce odu'u li ibnai akhi ku kira mini diyan diya guda biyu na dan uwa na Ja'far qala abdullah yake ta faji'a bina sai aka zo da mu yace ka anna afrahu ka anna afrahu yace sai aka zo da mu ga munan ka anna afrahu kai ga mu aka zo da mu da wani gashi akan mu kaman gashi na dan tsuntsu mana kenan gashi ya taru a kansu shi ne ma'anan afraku kenan dai an zo an same su a cikin wani yanayi faƙala sai mazan lake cewa ƙudu uliyar hallak a kirayo wanzami a kirayo wanzami faji abil hallaki sai aka zo da wanzami fa halaka rukusana abdullahi yake cewa sai wannan wanzamin ya aske kawunanmu sun maƙala sai manzala sallallahu alaihi wasallam amma yake ce amma muhammadun yace amma kaga muhammad yace fashabihu ammina abi talib kenan ɗaya daga cikin ɗiyan sunan shi muhammad yace kaga muhammad yace fashabihu yana kama da ammina baffan mu abu talib da shine baban aliyu ko baban aliyu yace yana kama da shi tunda yara guda biyu ne kuma wanda yake bada labarin ɗaya daga cikin yaran ne shine wa abdullahi ko yawa yanzu an samu muhammad sannan kuma da abdullahi abdullahi shi ko shi ke bada labarin sai mazalla ce wa amma abdullahi ke nan bada labarin nan mazalla ke ce fashabihu fashabihu khalqi wa khuluqi yana kamancece ne gangan jikin shi irin nawa ne wa khuluqi kuma halayen shi ma irin nawa ne summa akhadha bi yadi sai abdullahi yake ce sai mazalla ya kama hannuna yake cewa fa'ashalaha wanzala ya kama hannuna fa'ashalaha imana sai ya dora hannun shi inda kafada na yake ashala arrida ya liyudu alal aktaf kenan imana a saman a saman kafadan shi faqala sai kace Allahu makhluf ja'far fi ahlihi ya dora hannun shi akan kafadan Abdullahi sai kace Allah kamai gurbi ga iyalin Ja'far da abu mafi alheri sannan wa barik li abdullahi fi safaqati yaminihi Allah kai albarka ga abdullahi wannan a cikin cinikayyar shi da zai da kasuwancin shi da zai yi qala ha thalasa marratin madalla sai da yawaita haka su uku qala faja'at ummuna abdullahi ibnu ja'far yake cewa yanzu bayan madalla ya gama waɗannan abubuwa sai mahaifiyar mu ta zo fa zakarat lahu yutmana sai ta ambata mishi maraicin mu da halin da muke ciki kaga kenan bayan mutane sun yi wa an watsi da sauransu kenan bayan kwana uku ne manzon Allah ya zo wannan ko shine mahallu shari in ka wannan hadisi anan kenan mahaifiyar mu ta zo fa zakarata lahu yutmana ta ambata mushi maraicin mu wa ja'alat kuma ta kai ta kawo ita mahaifiyar nan nan tamu tufrihu tufrihu ai taghtammu ta zamanto tana cikin kamar halin kumci tana nuna kamar halin damuwa eh tana cikin bakin ciki tufrihu lahu kenan tana bayyana wa manzon sallallahu alaihi wasallam halin da suke ciki na kumci da sauransu faqala sai manzon yake cewa al'ailata ya ce ya ke mahaifiyarsu kina tsoron talauci da bukatu ne na rayuwa ta hafi na alaihim kina ji mu tsoron wannan wa ana waliyuhun fi duniya wal akhira ba ki da labarin cewa ni ne majibincin lamarin wannan diyan naki a nan gidan duniya da gobe kiyama to miye kuma na bakin ciki miye na wannan kaga kenan kasancewar mahaifinsu ya mutu da wannan daraja ma ya kara musu miye darajar da ya kara musu da suna ƙarƙashin mahaifinsu yanzu sun kuma ƙarƙashin wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ba shi kenan ba eh mana cerina magana ta daga ta ƙari malice akhrajahu ahmadu bi isnadin sahihin ala sharti muslim wa min tariqihi al-hakimu qita'a minhu wa rawa abu dawud wa an-nasa'i minhu qissat al-imhal abu dawud da abu da imam an-nasa'i sun rawaito kissa ta al'imhal ɗan dakaci salasan kwanaki uku yake can ma'alhal tare da aski da aka ma yaran nan wata ƙaddama ba da hufil matsalati samina ashar fi sufati saniya wa wasalasun wa ƙala alhakim imamu hakim yake cewa hadisu sahihul isnad wannan hadisi ingantaccen sanadi gare shi wa wafaqa zahabi imamu zahabi kuma ya tabbatar da haka kaga shi yasa mala a can da yace siddiq hassan khan da imamu shaukani ko da imamu hakim ya ce sun ce hadisi ne wanda yake hassan ya ce sun yi kuskure sai ce amma hakar mu mance fa inna li kulli jawadin kabuwa amma kuma kaga ana ya dogara da maganar wa hakim ya ce sahihul isnad wa ya ce qala hakim imamu hakim ya hudu yawwa malace walil hadisi wannan hadisi da muka karanta shahidun iya da iya da shahid kenan hanyoyin da suke kara mushi karfin gwiwa rawahu ahmad fil musnad imam ahmad ya zo da shi a cikin musnad wa fihi da'af a tare da shi akwai da'af akwai rauni to duk da akwai rauni a wanda imam ahmad ya zo da shi a cikin al-musnad amma dai hanyoyin saura su suke jabarun hadisi kai hadisi ne wanda yake hadisi ne hasan ingantacce malice wa qad zahaba ila ma zakarna kuma wannan abin da muka ambata na cewa ba za a yi ta za a yi ta'aziyya sama da kwana uku imana duk inda ta'aziyya ta kama to babu lahi zaka mutun ta'aziyya ba ce a tunda ya an yi kwana uku shikenan an watse zaman to an watse ne kenan kawai a in baka mai ta'aziyya ba in ka gamu da shi bayan kwana uku zaka yi me zaka mishi ta'aziyya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wa iyalin Ja'far yaran da sauransu bayan kwanaki guda uku da suka shude da mutuwar Ja'far malice wa qad zahaba ila ma zakarna kuma ya tahi zuwa ga abinda muka ambatan nan an aminat min anna ta'ziyata wai cewa ta'ziya la tuhaddu ba iyakance ta bi haddin da wani iyaka wannan maganar da Imam Al-Mali Albani yayi kuma ya kada dalilin shi akai yace ba mu kadai muke kan wannan wannan tahiyar ba yace akwai ma jama'atun min ashabil Imam Ahmad akwai wasu dandazon jama'a ma'abuta sani da ilimi daga cikin mazhaba ta Imam Ahmad ibn Hanbal mali yace kamar yadda maganganun suka mafi al-insaf suna cikin littafin al'insaf fi safhati arrabi'ati wa sittina ba da 500 malice wa huwa wajhun fil madhhabi shafi'i sannan kuma wannan magana ta ba iyakance ta'aziyya da kwana uku ita ce huska daga cikin huskokin mazhaba ta shafi'iyya su sun tayi akan haka nan me suka ce qalu suke cewa li'anna al-gharada ay manhuwar yin ta'aziyya me manhuwa cikin ta addu'a wal hamlu ala sabri amma mun mace addu'a wanda ya rasa nashi kuma dora shi akan hanyar mai haƙuri go wan nahyu anil jaza kuma da hana mutum kar ya nuna kasawa da nuna da nuna ragwantaka wasu sai kaga gidan gaba ɗaya ya rumus kawai kaman kace su ma gaba ɗaya su mutu ba haka tashi za ku yi ku nuna kazar kazar in ku a cikin rayuwa malace wa zalika wannan kuma yahsulu yana samuwa ma'aquli zaman tare da dukkan tsawon zamani kenan duk wanda ya mushi ta'aziyya ba yana iya mushi ta'aziyya sannan kuma ta'aziyyar nan idan wani hali ya kama na azo misali wane kamar misali wani misali kuna tare da mutum ya rasa nashi gaba ɗaya ya gigici ya rikici ya yi wane ne kaga da sai ka ta mai ta'aziyya ta'aziyyar da za ka rika mashi a matsayin mai wa'azi ba lallashin zuciyar shi akan ta yi haƙuri akan wannan abin da haka Allah kadarta kuma wannan hanyar da ya kama ho ba wani ba wani wanda za a ce a Allah kiyaye a ce zai mutu a ce Allah kiyaye ko akwai wannan babu shi yanda ya tai kai mata ya za ka yi kuma Allah ne kadarta ya rigaye ka la'alla kai za ka rigaye shi la'alla kaza kowa yana kan hanya babu wani abu sabo a cikin harakan harakan mutuwa illa Allahumma zuciyar adam ne take take jin kunci kuma dole za ta ji kunci kuna tare da mutum ku ga ya mutu za ku dan yi shiru kwana biyu ku ji ba dadi eh amma kuma kuma kai ma tana zuwa kanka eh ba wanda ta gyale a cikin bayanin da suke mala'ikan mutuwa a sobuni so nawa yake kewaye kan adam yana yana zagaye yana sintiri malakul maut wallah ya zo kanka ce a wannan banda shi yau sai gaba babu Allah kiyaye sai dai Allah samu je da cikin sa'a da imani Allah samu kyakkyawan cikawa eh kuma a dage a ta aiki wannan shine magana to kaga in mutum ya nuna halin halin kasawa da sauransu abin ya taba shi kenan ya ku ta mai ta'aziya ai ta maimaitawa ai ta ba shi hakuri ana umarcin shi addu'a مالك وذلك يحصل مع طول الزمن مالك حكاه إمام الحرمين وبه قطع أبو العباس ابن ابن ابن القاس من أئمتهم حكى ينكي حكمتي أكي أبو العباس ɗaya daga cikin malamansu susuwa mazhaba ta shafi'iyya malai cewa in an karahu alaihi ba'dhum ko da wasu daga cikin ƴan mazhaba sun yi inkari fa innama zalika haka in ya kasance ne min tariqil ma'ruf minal mazhabi na hanya sananna daga mazhabar cewa yana cikin mazhabarsu lalle ba su iyakance ta'aziyya ba da kwana wani mu'ayyan suka ce ai manhoyin ta'aziyya addu'a ce ga mamaci sannan kuma shi wanda ya mutu ai ta mushi abi ta mushi addu'a sannan shi wanda yake rayu a dora shi akan hanya wanda take ta hakuri kuma kada ya nuna kasawa a cikin rayuwa malaci wa in ankarahu alaihi alaihi ba'dhum fa inna ma dhalika min tariqil ma'ruf min al madhhabi yake cewa lad dalil unzur al-majmu yace ka duba cikin littafin su al-majmu littafi ne na shafi'iyya sun yi wannan magana mas'ala ta 111 kenan mun ji halau bayan sigan da ake ta'ziya mun ji ta'ziya ba kayyadata da wani kwana guda uku ko sati ko wata ko 40 ko wane ne ko wane ne malaci wa yambaghi tinabu amaraini amma wajen harakan amsan ta'ziya ya kamata a nisanci abubuwa guda biyu wa in ta taba an nasu alaihi ma ko da mutane sun bibi abin ana ta yi amma ya kamata a nisance shi abu na harko al-ijtima'u lit-ta'ziyati fi makanin khas kaddari aw aw al-maqbarati aw al-masjid yace ijtima' mutane su zo su taru su taru waje guda a ɗauki tsawon lokaci shi lahiya waɗanda ci ai ta'aziyya ne ake musu a kashe komi da komi aikin a fasa kasuwancin a fasa a zo a yi zaman dirsha lahiya a yi ta'aziyya suke amsa malice ya kamata a nisanci wannan ya ce kaddari kamar a zo a zauna a gida a yi ta zaman wannan wani ya kai kwana goma kana zuwa shaƙaci a yi mutuwa aka mashi wani aka yi mutuwa an gosu mashi ke nan abin nema ya samu dama aikin maso bai ke shi kenan sai dai shagon kuma ya zo ya zauna wa in ɗalibala yake cewa kaddari awil makbara ko kuma makwantai a wani wuri khas wani wuri keɓancacce kawai ta'aziyya ce za a amsa keɓance wannan wurin awil masjid ko kuma a ce a masallaci malai ce ya kamata a nisance shi a nisance shi saboda fa'ida ba wani fa'ida da zai kawo na'am tabbas yake ta faɗa haka ne haka ne kuma abinda zai baka mamaki malamin da kake ga kaman iya ta yakan tsari in aka sako malaman da ake samu rabbaniyin a cikin waɗannan malaman wanda zai karantar kuma bai yarda ba a gidan shi a yi wani abin da ya sa a ma'addini wallah za ka ga mutane su inda suka yi daban ana gaba amma kuma shi abin da tsarin da ya ɗora kan shi an samu irin waɗannan malaman sosai kuma ana samu irinsu wanda za ka samu addinin kawai suke bi to yanzu a yau aka ce an yi mutu a gidanku yau ka ta yi gona gobe ina ji har saka labarin gobe na kyauta to babu wani dalili akan a zo a haɗe waje guda a ta wannan kawai dama ce ka ga mutum kawai ka mai wannan ta'aziyya abu na biyu da ya kamata a nisanta ittikhadhu ahlil mayyit at'ama li dhiyafati alwaridina lil aza ittikhadhu ahlil ahlil mayyit iyalin mutumin da ya mutu su riki at'ama su rika su rika dafa abinci li dhiyafati alwaridina saboda a rika baba masu zawa lil aza wanda suke zawa ta'ziya a ce ai wanda ta'ziya suka zo kaza kaza kaza ai ta girki yanda kasan ana biki malam eh a rika budewa ana zazzage ko ana ana jifawa ai ta dake dake ai yanka da Allah ma wanda ya mutu ya mutu da haushin nama sai ya mutu sai ya kasa a ce za a mai sadaka da sauransu rishin karatu shi yake ka haka daga ka kalli tsarin ka san dole ne a yi haka nan kawai saboda wa yake karatun illa man rahimar rabbuka wa qalilun ma ga abubuwa nan kace kaca ka jahilta amma za ka karatu baka ya zama ko lokaci da qasir yanzu misali irin tsakanin magaraba da isha duka lokacin nan ko ka amfana ko ta yi a banza tunda an tashi kai ka hawo mutu zaka ta ina ne kawai kahin ka ankara kawai kaga tuni lokacin sallah kuma yayi to karatu gaskiya shine zaman lahiya al'umma malai ce ittikhazu ahli almayyit at'ama kuma wannan abincin har bashi ake zo a ciwo za a zo a yi bashi a yi wane ne a yi wane ne saboda wai daukan yaunin waɗanda suke zama ta'aziyya ya kamata a nisance shi wannan wahaltar da kai ne kawai in ka zo kai ta'aziyya ya riga ka kai gaba ba wani magana ka zo ka zauna bane a rika dawo maka kana ce a iro ne da aka ce wani mai sassabcin hankali ya zo ya ga an yi goma ta arziki an yi abubuwa malam an sha ya ce Allah maimaita mana aka ce kai mutuwa ne aka yi wa to abin da yana kama da biki gaskiya ya mana kai kaga an zo an kada sa ana ta abubuwa ana ta wanke kattan tukon ne ana dorawa to Allah kiyaye mai da burodi a kwana uku to ka duba gani rabbi sallim مالك وذلك لحديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال مالك abin da yasa nayi magana akan cewa ya kamata a nisanci abubuwa guda biyu duk da cewa mutane suna yin shi taro dan ta'ziya sannan kuma da daukan gidan mutumin da ya rasa nashi a wajen ciyar da mutane a ta zuba musu abinci suna ci malik ce abin da yasa saboda hadisin jarir ibn abdullahi al-bajali yace kunna na uddu mun kasance muna lissafawa wa fi riwayatin nara muna ga alijtima'a bi mana taruwa ila ahlil mayyit zuwa ga mutumin da ya rasa nashi aje a taru ayi tunturundu mala yace wa sani'at at'ami ba'da dafanihi min an-niyaha sannan kuma da azo ayi abinci a rika ba mutane ana ciyar da su yace muna ilga shi a cikin an-niyahatu aw an-niyahatu a matsayin wancan abin da manzon Allah ya hana yace iya daga cikin halin mutanen jahiliya kukan mutuwa ya ce wannan taron da wannan girke-girken abincin ya ce muna lissafa shi a cikin wancan aikin kuma sahabin manzala ne sallallahu alaihi sallama kuma ya ce kunna na uddu muna lissafa wannan a cikin nayaha ko kuma nara muna ga wannan a cikin nayaha yake to kuma sahabin manzala ne sallallahu alaihi sallama wannan hadisi kuma akhrajahu ahmad wa ibn majah والرواية الأخرى له وإسناده صحيح على شرط الشيخين وصححه النووي والبوصيري في الزوائد ورواه مسلم آه مالكة ورواه أسلم الواسطي في تاريخ في تاريخ واسط في الصفحة السابعة بعد المئة يتم من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه qala an-nawawi fil majmu' imam an-nawawi yake cewa a cikin littafin al-majmu' wa amma al-julus al-julus lit-ta'ziyati yace zama da za a zo ayi saboda ta'ziya yace fanassa shafi'i wal musannif ai ash-shirazi kenan malaman shafi'iyya dai wa sa'iril ashabi da sa'irul ashabi da wasu daga cikin almajiran malikiya suna ga wannan zaman da za a zo har a ɗauko hayar ruhuna da kujeru ya ce wannan mu muna ganin alakara hatihi cewa makaruhi ne bai kamata ya'ani ana nihi ƙalu suka ce ya'ani biljulusi laha a zo a zauna bayan an binne an ƙare an yashtami a ahlul mayyiti wannan wa iyalin ma wanda suka rasa nasu ba ma maganan ba ku 'yan kara a wanda suka rasa nasu ma fi baitin su zo su zauna a wani gida fa yaqsuduhum man arada ta'ziya duk wanda yake so ya ta'ziya ce ai suna gida gida gidan wani aje can a musu ta'ziya male ce wannan makaruhi ne bai kamata ba inji malaman shafi'iyya qalu suke cewa bal bari dai yambagi abinda ya kamata an yasrifu fi hawaijihim kowa ta harkar shi yanzu can da iske sun ta gona haka ya kamata eh ta gona kowa ta harkar shi ku ta mai addu'a kuma addu'a ai ba ba a limitanta da wani lokaci ko wani wannan la siyama su iyalin wanda ya rasa nasu duk lokacin da mahaifinka yau shekara 20 da rasu mahaifinka ko shekara 30 to a wannan shekara 20 ko 30 din nan bai kamata ba wata rana ta huto ta fada ba kuma shi addu'a ba bal hasali ka saba ma kanka duk inda kai sujada kai subhana rabbil ala sun uku to kawai da'a ta fara da zaka fara kawai Allahumma ighfir li abi umma ka ce Allahumma ighfir li ummi wannan shi ne abinda zai amfani su amma a zo yiwu an zo ana binne shallo daga can makwanta sai a yi gidan mamacin sai mi za ku ku da can ya kamata kowa ya tsaya in minti talatin za ka yi ni in zan yi ishirin in yi ashirin wannan zai minti sha biyar ya sha biyar wannan zai kaza ya kaza in ko kare kowa ta yi shi amma lau sai a komo a ce za a ma za a mashi adda shi kuma a lokacin da yake bukatuwa zuwa ga addaɓo'inku mazalla ke cewa in kuka binne gawarku ku tsaya ku roƙa mata Allah ya tabbatar da ita akan amsan tambayoyin da za a mishi sai kuka kyale shi kuka juya yana jin karanta kalmar ku in ji manzalla kuka zo kuka shiga wani aikin da ba sa ku ba fa baddala allazina zalamu qawlan ghayra allazi qila lahum an juya abun abinda aka ce ayi daban kuma abinda ake aikatawa daban ya ce mutane su watse ya surifu fi hawa ajin kowa shiga iya je shiga raka shi famar sadafahum azahum in ji shafi'iyya wanda ya haɗu da su sadafahum ya ce yake ci su da su azahum sai musu ta'aziyya wani sannu ya abin da ya samu kaza shi kenan Allah ya gafarta mashi Allah ba ku hakuri kuma ta'aziyya ta gane malice wala farqa bainar rijali wan nisa ba ho bambanci wajen taron na tsakanin maza da mata tsakanin maza da mata yanzu yau mace mahaifinta ya mutu to gidan mahaifin za ta ƙauna kai da matarka sai ran da Allah yi in inda bid'a ta rika ce sai an yi arba'in i kuma ci da su a gidan ya zama tashi hankali a gidan baban nata ne a yi ta tsaye gumi a ta kwarmutu kai duk abinda ba addini ba kawai daga kagan shi ga abu kawai kayan wasa wallahi abinda bai dace ba ta tattaro gaba ɗaya da ita da ɗiyanta ita ma wacce ita da ɗiyanta ita ma wacce ita da ɗiyanta su zo a kwana arba'in da an ba hankali su cinye gada Allah kiyaye a yi ta kare kare mutane malam abubuwan dis abinda ya tara da abinda addakwai da sauransu duka a yi ta wannan malice duk wanda babu bambanci tsakanin maza da mata fi karahatil julusi laha wajen kyamatar zama saboda amsan ta'aziyya kawai akai abin da ya kamata kawai kuwa sai duk wanda ya hada koya muku ta'aziyya in daga waya mutum ya kira kai ma ta'aziyya shikenan malice wa nassal ima wa nassal imam shafi'i aywa wa nass wa nassul imam shafi'i alladhi ashara ilayhi an-nawawi mala ce wannan nassin na imamu shafi'i wanda imam imamun nawai ya yi ishara zuwa gare shi fi kitab a cikin littafin al'um kenan abinda yake zirbuce a cikin littafin al'um littafi ne shakundum mazhabar shafi'iya wanda shi ne littafin su girgam insu al'um sunan shi fi safhati ath-thaminati wal 40 ba'da al-mi'atayn imamu shafi yake cewa wa akrahu ina kyamatar al-ma'tam shine taruwan mutane waje guda ana kyamatar shi malatu wa hiya al-jama'atu sune dandazon jama'a malatu wa illam yakul lahum buka'un koda ba sa kukan da aka hana kawai in aka zo bayan an yi jana'iza an ƙari halas wanda kuke tare da su ana aka yi ta'aziyya shi kenan kowa shiga da kashi amma dama daga an yi mutuwa ya zo aka hurma to yake cewa wannan yake cewa illam yakun wa illam yakun huna lakum lahum buka'un yace fa inna zalika wannan taruwan nasu yujaddidul huzna yana ƙara sabanta bakin cikin mutuwa eh barantana wajen mata duk wadda ta zo kukanta na daban za ta sai ta mai da abin hallo ɗanye tirin duk wadda ta zo hallo ya ta mai da abin ɗanye shi kama inda babu jama'a kuma dama wasu koke-koken da ake wasu ba na Allah wani ba eh dama kawai saboda a ce kai wance da wani wasu irin kanda ta yi mata فإن ذلك يجدد الحزن ويكلف ويكلف المؤنى ما لata kuma yana daura yana dora yauni wannan taruwan nasu yana dora yauni eh in duki ake tsammani ya bari ko na makamancin wannan ai tare dan tsiya da magada akwai abubuwa da yawa da yake gaban su wanda ya kamata aka raba su yi jari su yi jari wanda za a maka wasu wasu karatu a biya musu karatu su kaza wasu kaza wasu kaza sai mutane su zo su meje kafa su ta cin abincin to sahi da mareci malai yake ca ma'ama ma ba fihi min al'athar game da abin da ya riga ya gabata na dalili ko kuma asar ka annahu yushiru ila hadisi jaririn haza yana yana ishara ne zuwa ga hadisin jariri wanda ya riga ya gabata qala an-nawawi imam an-nawawi yake cewa ki jariri yake cewa ai suna ilga wannan taron mutanen nan saboda ta'aziyya ko da yin abinci da wane ne yace suna ilga shi a matsayin mi annayaha to wannan shine abin da shi Imam Shafi yake yake ishara zuwa gare shi a cikin magana shi ta cewa ma'a ma madha fihi min al-athar malaka wastadalla lahu al-musannif wa ghayruhu bi dalilin akhar wa huwa annahu muhdathun sannan kuma wastadalla lahu al-musannif al-musannif wanda ya wallafa littafin ya kawo hujja da cewa da wani dalili na daban banda ma wannan da aka ambata cewa wannan taron da ake kirkirar abu ne muhdathun kirkirarre ne malice wa kaza nassa ibnul humam haka ibnul humam ya nassanta a kai cewa bid'a ne a cikin littafin shi sharhul hidaya fi safhati thalithati was sab'ina ba'da arbumi'a ala karahati ittikhadhi diyafati akan kyamar amsan bakuncin mutane bana min at'am ari amshi bakuncin su ta basu abincin da zasu ci min ahli mayyit daga iyalin wanda suka rasa nasu wa qala yake cewa wa hiya bid'atun qabihatun yace bid'a ce mai muni bid'a ce maimuni malace huwa mazhabul hanabila wannan shine mazhabin imamu ahmad ibn hanbal kama fil insaf kamar da yake cikin littafin al insaf mas'ala ta 112 malace wa inna masunnatu kaga abin da yake sunna an yasna'a aqriba al mayyit wa jiranuhu li ahli al mayyit ta'ama yanzu an ture wancan ko to me tabbata abin da ya tabbata a sunna shine an yasna'a aqriba almayyit makusantan famin wanda suka rasa nasu su za su sana'anta za su dafa abinci su kawo li ahli almayyit ga wanda su suka rasa nasu bimana daga gidajen ku bakin ku taso hannu rabbana ku zo nan ku rika cin tuwo a daga gidan ku za a rika dafa tuwo ku kawo musu su ta'aman yushbi'uhum abincin da ya kai ya ishi 'yan gidan wanda su ne aka mutuwa abincin da za su iya ci ya ishe su su haka ya kamata a yi dalilin mala aka wannan maganar li hadisi abdullahi ibn ja'far radiyallahu anhu qala lamma ja'a na'yu ja'farin lokacin da yakon mutuwan ja'far yazo aka shelanta cewa ya mutu hina qutila lokacin da aka kashe shi a wajen yaki qala annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa isna'u li ali ja'farin ta'aman ku yi abinci ku kai wa iyalin ja'far me yasa faqad atahum amrun haqiqa ya zo musu wani al'amarin da yushghiluhum wani al'amarin da yashghaluhum yana zai shagala shagaltar da su kenan abin da yake shagaltar da suna zahi da raɗaɗi na mutuwa a yi abinci a kai musu au atahum ma yushghiluhum ya zo musu abin da zai shagaltar da su da ku yi abinci ku kai musu ba ku je gidansu ku ci abinci ba yawwa akhrajahu abu daud wa tirmidhi wa hasanahu ibnu majah wa kaza shafi'i fi fi al-ummi wa ad-darqutni wal hakim wal bayhaqi wa ahmad wa qala al-hakim sahih al-isnad wa faqahu adh-dhahabi wa sahahu ibnu sakan aidan kama fi at-talkhis wa huwa indi hadisun hasan mal albani kace wannan hadisi ne inganta mai kyau kama qala tirmizi kamar da imamu tirmizi ambata fa inna lahu shahidan iya da hadisan da suke karfafa shi min hadisi asma bint bint umais daga hadisin asma bint umais wa qad bayyantu zalika fi at-ta'liqat al-jiyad nayi bayanin wannan filla filla a cikin littafina at-ta'liqat al-jiyad inji albani wa qad akhrajahu aslam al-wasiti أسلم الواسط شما زود وأن حديث أيضا أتكل التاريخ واسط في الصفحة السابعة والثمانين بعد المئة وفي إسناده جهالة أما المهم شي وأن وأن يزول شي كان ابن تاريخ واسط وأن أسلم الواسط يزول شي أتكل إسناده شي أكوي جهالة أما دي حديث حديث حسن يعني حنوين سكرف فاشي كان حديث لإنججته malace wa qad kanat aishatu ta'muru haqiqa aisha Allah kadar da gare ta as-siddiqatu bintu siddiq zawju siddiqi sallallahu alaihi wasallama ta kasance tana umurni bit talbin tana umurni da at-talbin at-talbin lil marid a daga ce talbin shine husaqun yuttakhadhu min nakhalatin wa labanin asl kaman wani abinci ne wanda ake hada zumuwa da madara da dabino aisha ta kasance tana umarni akan at-talbin lil marid game da mutum wanda bai da lahiya walil mahzun ala al-halik da mutum wanda yake bakin ciki akan wanda ya rasa shi ma a bashi irin kalan wannan abincin wata ƙulu tana cewa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ƙul ta ce na ji da kunne na annabi muhammad sallallahu alaihi yana cewa inna talbina inna talbinata yake cewa tajummu lalle wannan kalan abincin tajummu ai yani me tajummu malai bayan shi a ƙasa yake cewa ai turihuhu yana sa zuciya ta huta yana sa marar lahiya ya samu saukin jiki haka mutumin da yake cikin damuwa yana sa shi ya dan yi huci ya ji dama-dama eh ta jummu fu'adal marid yana tana sanyaya zuciyar marar lahiya wa tuzhibu bi bughdil huzni bi ba'dil huzni kuma yana tana tahiyar da wani kaso daga cikin bakin ciki yawwa wannan abincin na abin da ya shahi zumuwa da binu madara akhrajahu al-bukhari wal lafzu lahu kenan irin magana kawai al-muhim dai ai abinci akai gidan wadanda suka rasa nasu wal lafzu wal lafzu lahu wa muslim wal bayhaqi wa ahmad qala al-imam ash-shafi'i fi al-umm imam ash-shafi'i ya fada a cikin litayish al-umm fi as-safhati as-sabi'ati wal 40 ba'da al-mi'atayn ayake ta wa uhibbu li jirani al-mayyiti aw dhil qarabati ina so ga jiranil mayyit makwabtan mutumin da ya mutu aw zil qaraba kuma kusantan shi na jini an ya'malu akan su yi li ahlil mayyit ga wanda ya rasa ga iyalin wanda suka rasa nasu fi yawmi fi yawmi fi yawmi yamutu wa laylatihi a ranan da ya mutu da daren wannan ranan ina so su yi ta'aman abinci yushbi'uhum wanda zai kosar da wannan gidan fa ina zalika sunna malaci haka in sunna ne karimun a wake cewa zikrun karimun an bato ne kuma mai karamci wa huwa min fi'li ahli alkhairi iya daga cikin aikin ma'abuta alheri yake cewa qablana wa ba'dana kahinmu da bayanmu yana aiki ne mai kyau ayi abinci ga iyalin wanda suka rasa nasu ثم ساق الحديث المذكور عن عبد الله بن جعفر sanai an hadisin da aka ambata a can baya kenan cewa manzalla ya ce ayi abinci ga iyalin Ja'far saboda sun rasa nasu fa wannan sallar zai hutu ne almas'alatu al-thalisa ashar ba'da al-mi'a mas'ala ta 113 mala ce wa yustahabbu an so mashu ra'sil yatimi wa ikramuhu a shahi kan maraya sannan kuma a karrama shi marayu suna ya ja hankali akan akularsu kai in kana fama da taurin zuciya ka rika shahon kan maraya idan Allah ya hore maka wani abu kai tsarin da za ka rika taimakawa wani maraya kar ka jira cewa sai wata ƙasa daga cikin ƙasashen laraba ko da ƙasashen turawa sun zo sun yi tsarin marayu da sauransu a ya zama to kuma ba da wannan tsarin malaci an su haka me yasa malam yayi wannan magana yace li hadisi abdullahi ibn ja'fara saboda hadisi abdullahi dan ja'far yake cewa law ra'ait law ra'aitani yace wa qusmun wa ubaidullah ibn abbas yace inda kaga hali da ni da qusm da ubaidullah dan abbas yace wa nahnu muqin nan kuma sibyanun aw sibyanun nal'abu yara ne kankana muna wasa kenan kagan suna su uku ko yawa na harko abdullahi ibn ja'far na biyu da alqasmu sannan kuma da ubaidullah yace wa nahnu sibyanu nal'abu id marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala dabbatin manzala sallallahu alaihi yazo wucewa wajen mu akan wata dabba da yazo wuce sai yake ce irfa'u hadha ilayya ku dago mun wannan yaro zuwa gare ni qala yake ce fa hamalani amamahu wa aka ɗauko kenan ja'far ibn abdullahi sai aka ɗora manzala ce a wanda ya rota hadisi kenan shi abdullahi ke cewa sai manzala ya ɗora shi a gaban dabbar shi kenan misali yanzu kamar kai kana saman moto ka zo wucewa wajen wasu marayu guda uku sai manzala ya ce a ɗago mushi ja'far abdullahi ibn ja'far sai aka ɗauko shi sai manzala ya ɗora shi a gaban shi ajiye shi sai yake cewa fa hamalani amamahu go ya ce wa ƙala li ƙasmin sai yake cewa ƙasm ya ce irfa'u haza ilayya a ɗago wannan zuwa gare ni fa hamala huwa ra'au sai ɗora shi a bayan shi kuma gini aji ɗaya gaba aji ɗaya baya wa kana ubaidullahi a habba ila ila ila ila abbasin ya kasance ubaidullahi ya hi soyuwa zuwa ga al-abbas gini amin manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce min min ƙasm sama da ƙasm fa mastahaya min abd من من من عمه أن حمل قسما وتركه أن حمل قسما وتركه قال ثم مسح على رأسي ثلاثا كنا مازال صلى الله عليه وسلم يدعو كيسو عمه نهو مازال صلى الله عليه وسلم يدعو كيسو كنا أكون وندبر كما يشافى أسمى يشاهي كان كان جاء عبد الله ابن جعفر سوءكو wa yake cewa kullama masa haddin lokacin da ya zo zai shafa sai ce Allahumma haka ne? da wani rubutun ya yi Allahumma khluf ja'faran fi waladihi Allah ka maye wa ja'far a game da iyalin shi a cikin a cikin waladihi a cikin ɗiyan shi kenan ka musu albarka qala qultu li abdullahi nake cewa abdullahi ma fa'ala qasmun yace me fa'al me qasmi aikata yake cewa istushhida ya yayi shahada qala qultu allahu a'lamu wa rasuluhu bil khairi qala ajal yace allah da manzon shi su suka fi sani game da abin da yake alheri yace yake cewa kware da gaske kenan wannan hadisi shi ma al-alaiti hal yana karantar da mu kenan yanda ake so mutun ya shahi kan maraya manzon sallallahu alaihi ya shahi kan abdullahi abdullahi ibn ja'far su uku kuma yana tami adda akhrajahu ahmadu والسياق له والحاكم في الصفحة الثانية والسبعين بعد بعد ثلاثمائة والبيهقي وإسناده حسن وقال الحاكم صحيح ووافقه الذهبي wannan shine abin da ya shahi babi da ke magana akan ta'aziyya kenan ta'aziyya ya kare yanzu wasu abubuwa ne in aka yi shi mutumin da ya mutu zai iya amfana da su to wannan shine matashiyan karatu matashiya ce mai ƙarfi kuma lokacin kaɗan ne sani ba fara za mu yi matsaya ko kuma muna tsaya daga nan insha Allah kenan sai zama to matashiyan karatu ma yantafi'u bihi almayyitu sai zama tun mas'ala ta 110 Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله